أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الكائنات قادبة أكمل الكمال أتقل أتقيائي أعبد العباد عبادة إلى الله أقرب المخلوقات إلى الله بدءا وعودة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا لأسرير أصبت شيء la'asariya ta ɗaya ga watan tara a watannin shari'a watan ramadana na lissafin hijira shekara 443 kowannenku da sunan kowa da darajojin da Allah yi wa kowa na fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ubangiji ya ƙaddara muna da ragowar numfashi ya zagayo da mu ramadanan wannan shekara muna rayayyu muna ce mun gode mun gode mun gode ya Allah sannan muna lafiyayyu wadda zama da bitan tafsirin zai yiwu gare mu muna ce ma Allah mun gode mun gode mun gode baya ga nan kuma muna cikin sarari ba mu ɗaure ba mu tsare a hannun hukuma ita ma wannan ni'ima ce da muna ɗaure ɗin ko muna tsare ga hukuma ba za mu samu daman bitan wannan tafsirin ba muna ce mun gode Allah ya ja kwananmu Allah ya ƙara mana arzikin lafiya da zama lafiya Allah ya ƙara dawamar da mu cikin ‘yanci bayan nan muna mu kowasu jama'a fatan alkhairi kuma muna wa juna fata Allah sa muna da rabo a wannan wata ta Ramadana. Allah ya sa muna cikin bayin da Ramadana za ta zama tsanin shiganmu rahama har abada. Allah Ubangiji kuma ya karbi abin da za mu yi kuma muna roƙonsa ya datar da mu mu fahimci saƙon a bisa daidai ya ba mu iko mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai yawa arzikin ba mu bayin nasa arziki su fahimci saƙon a bisa daidai kuma da muɗin da muke nan da su da suke sauraronmu ta kafafen watsa labarai kamar da muka saba faɗa masu tare da mu a brc fm awa ɗaya kowace safiya da masu tare da mu a gidan rediyo albarka rediyo bauchi masu tare da mu safiya wannan takwas zuwa tara wannan kuma goma zuwa sha ɗaya da kuma ƙarin nasara da allah ya ƙaddara mana a tashan federal gulf fm bauchi kowane karfe goma sha ɗaya na dare zuwa sha ɗaya da rabi duka muna juna fatan alkhairi kuma ga mutanenmu na social media duka muna fata mu Allah Ubangiji ya haɗa mu a jannatal firdaus Ah, alhamdulillahi bara mun tsaya a sura ta uku suratu ali imrana in mutum ya ɗauko kirgan suwar na ƙur'ani daga fatiha sai albakara sai ali imran kamar da mai karatu alarama malam abubakar muhammadu aminu zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da biyar wadda a nan ne za mu tashi duk watin lahi wa haulihi bismillah karmaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji ya faɗa a wannan aya ta ɗari da biyar a wannan sura ta uku suratu Ali Imrana Ubangiji sai ya ce wala ta kunu sai ya buɗe jimlan da wawul aqafi da lam annahiya ayar da muka tsaya bara wawul aqafi da lamul amri wal takum minkum ummatu nan kuma wawul aqafi amma da lam annahiya can lallai a samu nan kuma kada ku kasance wala takunu kakku zama kallazina kaman wa'annan da tafarraku suka kakkasu suka rarrabu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bala'i a wajen mai addini babu kamar rarrabuwa duk inda rabuwa ta zo to kuma shaidan yana da riba gwaggwaɓa kuma ƙarfi yakan saraya rauni kuma ya canji gurbin ƙarfi ba kaɗai wannan guri ba ubangiji ya hana rarrabuwa a ayoyi surori daiwa amma nan ana gaya mana mu al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama kar mu zama kaman Yahudawa da Nasara mu ne ake magana da mu wala ta kunu kamar da muka faɗa wannan wawul atafi ya gwada ɗori aka yi akan karatun da aka yi kafin wannan ayar kuma sai ya goya da lam'annahiya da aka takunu ya zamanto fi'ili ne mudari'i amma annaqis majazumun bi la suwane ne iktalafu suwane ne tafarraku wa talafu maluma mufassarai Allah ya ba mu albarkacinsu suna da magana kashi biyu jamhuru na almufassirun sun ce wannan da Allah ya misali da su ya ce mu kuma kar mu kwaikwaye su suka ce humul yahudu wan nasara malaman tafsiri in ka raba su goma ka iya ce bakwai da rabi allazina tafarraqu wa talafu anan suka ce Yahudawa da Nasara Ubangiji ke nufi. Dama, arbabu diyanatin guda hudu ne, duk inda ka ga wani abu na addini to reshe ne ma ɗaya daga wa'innan wato gwadabe guda hudu. Akwai almajus akwai al-yahud akwai an-nasara akwai al-muslimuna wannan in dai da sunan addini a duniya mutum ko aljani ke yi inda dukkan ganshi to far'i ne na ɗaya daga wannan tushen su yahudu da nasaran da aka ce kar mu yi koyi da su yaushe ne suka rarrabu yaushe ne suka sassaɓan min ba'adi ma ja'ahumul bayyinatu bayan ƙarara addala'ilul wadiha wal barahinul qati'a sun bayyana musu ƙarara sai suka ajiye nafsi suka koma kan hawan nafsi suka yi kai suka yi aikin da ko jahilai marasa littafi iya abin da za su yi ke saboda ciwon son zuciya suka kamu da ciwon nan ta ananiya kowa yana kallo shi kaɗai ne kawai yardadde wanda ba shi ba halakakke ne ya kai ga kowanne a cikinsu sai da ya kore ɗan uwansa daga zuwa ga shiriya ko zuwa ga tsira ko zuwa ga addinin kirki saboda abin ya rikida ya koma siyasa sai mun mamaye ku ko sai mun rinjaye ku ko sai mu kadai za a ci ya kai ga su yahudu suka ce laisatin nasara ala shay'in suka ce abinda nasara suke gai babu ko kankanin kankanin kankanin dalili na addini halaka ta wasu nasaran za su kawaita ne su din su ma suka ce laisatul yahudu ala shay'in ka ce yahudawa ba su kan komi na shirya ka kenan kowa ya kori kowa sun kamu da ciwon da ya kama iblis mal'un cewa ana hairun minhu halakani min nerin wa halaktahu min tsiyin abin da ya same su kenan to aka ce kar mu yi koyi da su kar mu zama sashinmu na musulmi muna kafirta sashi ko sashinmu na musulmi muna kashe sashi bala'in da yahudu da nasara suka shiga mu Allah sai ya mana kashedi ya ce bai yadda ba mu shiga Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsallakar da mu min ba ma ja ahumul bayyinatu wannan karkasuwar ta yahudu da nasara bai zo musu ba sai bayan da dalilai a cikin attaura da dalilai a cikin injila ya bayyana musu ƙarara amma sai suka tuɓu suka yi ta nazuli suka yi ta nazuri daga abin da shi ne a littafin suka kama abin da kuma shi ne suke so su wasu daga cikin maluma suka ce a kallazina ta farraƙo wa talafu a nan ba ana nufin yahudu da nasara ba ne kashedin duka a cikin wannan al'umma ta musulmi a ciki ne ubangiji Allah yake gargadi kada mu canzu mu yi koyi da ahalul ahawa'i wa dalalati wadda ake ce ma almubtadi'a wadda aka cire su daga zumra mabiya sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ake kiransu ahalul bidai ko ake tura su a kira su al-mubtadi'a to idan ma da musulmi marika ta farkin sunna ake kashedi kada su bi ahalul bidai su ne sun mu'tazila su murji'a da sauran adabakunsu wadda karatunmu mai zuwa za mu zo mu kakkasa su su ne ake ce ma ahalul bida'i su ne suka fito bayan al'umma tana dunkule guri guda suka zo da tawilatu suka canza ma'anil ahadisi zuwa ga yadda bukatansu yake so su ake ce ma al-mubtadi'a ba kawai a dube ka dan ka ki zuwa sallah a barandan mutum a ce da kai kai ne dan bid'a ba wannan wata fassara ce ta ha'inci kuma zalunci ne amma kwanakin da za mu ja inda numfashi za mu sa rariya ta laushi da ta zazzagau in Allah da za mu tankaɗe don mu yi wa juna wato adalci min ba ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu sai Allah ce wa ula'ika kaga wa'innan wanda hujjoji ya zo musu amma suka bari suka rarrabu bisa san rai lahum azabun azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarshensu bayan an gama yin abin da rai yake so an halakar da mutane an ɗora su akan son zuciya in ƙiyama ta tashi gashi dai da sunan addini aka yi amma ubangiji ya faɗa da halshen wahayi azabun azimun lahom azaba wani iri kaga kawo shi da na kira azimun mai wani irin girma lahom ya tabbata ga wanda suka kakkasa addini suka raba kan al'umman addinin suka canza wato tafasiru da ta'awilatu zuwa yadda suke so in kiyama ta tashi Allah na gaya mana na gaya mana ‘yan uwa cewa ‘yan uta ne wa'annan malaman ko a taura suke ko a ingila suke ko kuma mubtadi'a ce a wannan al'ummar a aljanna ne ba su da gurbi ubangiji Allah muna markuka muna roƙo ya kare mu ya kiyaye mu idan ya zama mubtadi'a ake nufi cikin wannan al'ummar to sai mu koma tafsirin abu sai mu koma albaharul muhit albaharul muhit tafsirin babban malamin na abu hayyan al'andulusi a mujalladi na uku a shafi na ishirin da ɗaya na tafsirin albaharul muhit abinda ya kawo ya ce abu umamatal bahili ya faɗa ya ce al'umman da Allah ya haɗa a nan ya ka musu kafu tashbihi kallazina tafarraqu wa talafu ya ce su ne alharuriya su ne mutanen nan da suka haɗu ƙarƙashin jagorancin zulhuwai sarati tamimiyya suka yi ɗamara dama shugaban halitta ya riga da ya tsine ya yi tofin Allah wadarai ma zulhuwai sarati tamimi yayin da ya tsaye ma'aiki na raba ganima ta yaƙin haibar ko ta yaƙin hunayi ne ya kalli manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya nuna shi da matsayin azzalumi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallama kalman da koma abuta gumaka har manzo ya hijira ba mushrikin da yake maza Allah macuci ne ba mushrikin ce maza Allah azzalumi ne bal sukan hana ajiyan kayansu ma jagororinsu na kafirci su kawo wa nabiyul ummati sallallahu sallama saboda sun tabbatar shi mai amana ne amma sai ga mai sallah mai tilawar qur'ani ya dubi ma'aiki ya ce idil wannan kason ba ka yi adalci ba ka yi adalci nan da nan kibaru sahaba wasu garuhum sinnan suka ce suka ga fuskan manzo Allah ya yi canjin da ba su taɓa gal take ƙaramin lokaci fuskansa ya canzu daga bishashatul wajahi ya zamanto kuma zuwa ga abusal wajahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata ruwayar ma abin da ya ce yake ce yau ina ganin wani rabo wadda wannan rabon ba Allah aka nufa ba inna hadhihi la qisma ma urida biha wajhu wannan rabon ganima da ake yi ba a nufi Allah jama'ar musulmi duk zagin da ake so a yi ma bawan Allah in an ce ba Allah ya nufa ba an gama zagi to sai aka kuma ma babban bawan Allah wanda shi ya gwada ma duniya Allah shi ne wannan ran sahabai ya ɓaci saboda an dubi jagoran adalai in san wajin nan wa malakan an nasabta shi da zalunci to a wannan gabar sahabbai suka taya ma'aiki fushi tunda fushin ya bayyana a fuskansa sidna umar ɗan khattab Allah ƙara mar yadda roƙa yayi ma a wata riwaya ita ya rasulallah da'ani hatta udriba unqahu ya rasulallah kar ka tare ni ka banni a wannan masallacin in fidda takobi in sare wuyan wanda ya maka wannan fitsarin shugaban halitta ya ce da'awu ya umar bashi kar ka kashe shi lamari zai zo a gaba wannan ɗin zai haɗa wata jama'a a jikinsa ko zai ƙyanƙyashe wasu jama'a daga jininsa wadda idan suka tsaya suna sallah kai umaru za ka ɗauka ba sallah kake ba don iya tsayawan sallah ka duba sallar sai na umaru a musulunci shekara shi da kurun aka yi bandi daga nan duk abin da biyo baya da shi aka amma in ya ga sallan waɗannan mutanen haruriya ɗin zai ga shi bai iya sallah ba ko ya yi izan ka ga azuminsu za ka raina taka ya ce idan ka ji suna rera alƙura'ani da ka raina alƙura'ani ka amma yamruƙuna min addini muruka sa'ami min ramiyya to nan ne kwandam din gafarta mai to wa'incan tsayi da sahu daidaita kafaɗu gogadun duniya azumi karatu duka amma ba sa da hazzi wafiri a addini yamruquna bi ma'ana yakrujuna ala dawami kullum fita suke aikin su na fidda su ne a musulunci muruqas sami irin fitan da kifiya ke yi minar ramiyati wasu manya suka ce daga kan tsirkiyan da aka dora duk maharbin duniya in ya dora kibiya ya harba ta to ita dai ta tafi kenan ba ta kuma dawowa ta hau kan wani wasu ka ja minar ramiyati kibiya mai gudu tagwanin harbi ya harba ta ta huda dabba ta fita ma'aikaci a ji a daga kibiya a gani ba jini na dabban ba gashi ba ruwa kai ka ce ba dabban ta keta ta fita ba kenan kibiyar ba ta tsini komi ba ba ta amfani komi ba daga dabba manzo Allah ba wanda ya kai shi iya misali jama'ar musulmi babu malamin malamai hissan malamin malamai ma'ana malamin malamai bad'an malamin malamai audatan malamin malamai sirran malamin malamai jaharan malamin malamai insan malamin malamai jinnan malamin malamai malakan sallallahu alaihi wasallam muruka sahan ina kira'a an kare an shiga wuta ina sallah an ƙare an je wuta ina azumi an ƙare an je wuta wannan abinda abu hayyan al-andalus a cikin al-baharul muhit dinsa mujalladi na uku shafi na 21 yace mutanen haruriya wato tawagan zulhuwaisaratar tamimiya ko zulhuwaisaratar tamimi shine aka nufi da kallazina tafarraqu wa talafu inji abu umama talbahi addini rabonsa rabo a ciki shine mutum ya tsira a jikin addinin ba wai mun yi yayin addinin ba shin da aka shiga addinin an samu abin da ake so to ita ce tabbacin dan adam ya yi addini Allah ya karba addini Allah ya karba mana addinin bismillah malam
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allahu akbar walillahi alhamdu wani rana ne lahum azabun azimun din wani rana ne ake mana kashedi ake mana gargadi saboda kunyatar ranan yawma tabyaddu wujuhun ranan da wasu fusaku suke yin haske wato suke haskaka Allah ka sa muna cikin bayin da fuskansu za ta haskaka ranar tashin alkiyama. Allah sa muna cikin bayin da fuskanmu za ta haskaka ran tashin kiyama. Wata suwaddu wujuhun a wannan ranar wasu fusaku kuma za su duhunta, za su bakanta, bi ma'ana za su yi duhu. Allah muna roƙo ka sa ba ma cikin bayin da fusakunsu za ta duhunta za ta baƙanta a ranar da ka tara al'umma ranar tashin kiyama. To, Ubangiji Allah sai ya fasalta mana suwane ne wadda suke da wujuhun yauma izin nazira ila rabbiha nazira tafsirin wannan ayar kenan. Sai Allah ya ce wannan fa'amallazi naswaddat wujuhuhum wanda duk a kiyama in ji Ubangiji na fusata musu fusaku, fuskansu ya duhunta ka ƙiɗe ati lailin kaman yanki ne na dare muzulimatin wadda ta tsananta da duhu haka fuskan ɗan adam zai kuma duk duniya an yadda ɗan adam wadda ya zama salimun akali ya yadda ba inda duhun fuska yake zama ni'ima babu fuska tashi daga haske koma duhu bayan nan kuma a ce eh alhamdulillahi malam ko jinya ake yi mutum jajazir ana shirin sallama sa asibiti fuskan sai ya koma bakin kirin kaman taya ai gado ake kuma ba shi wata sabuwa ta kuma kunno kai don wannan bakin ita ma wata sintos ce cewa wata ciwo tana jikinsa to bale a filin kiyaman da rannan ne yau matubular sara'ir rannan ne za a yi tonan silili ubangiji Allah ka mana gafara ya Allah ka yafe mu ya Allah ka sa mu a jannatal firdausi don darajar manzanka masoyinka a ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda fuskan su yayi baki ga saƙon da Allah zai sa a gaya musu a rannan a kafartu ba'da imani abin da ya sa muka muku wannan wulakancin da fuskanku da haske to haka a farkon zamanin rayuwanku kuna da imani kuna yin abin da muka ce ku yi kuna barin abin da muka hana ku haka kawai sai kuka ajiye imani da mu kuka kafirta to wannan abin da yanzu muka muku kala biyu da ku yi a duniya kun juya baya ga barin imani kuma muka ɗauki ranku a kafirci don haka a kafartun ba da imanikum kun kafirta a duniya bayan da kun yi imani yanzu nan ma fuskanku ya yi baƙi a lahira bayan kuma da mun haska fuska wanda ya gwada ma'aiki yatsa ya ce tabballaka ya muhammad ali haza da autana wa fi riwaya tabballaka ya muhammad alihazaji ta ma'ana fuskansa yana kyalkyali an ɗauka hasken fuskan na rabo ne amma ran da ya ta'addanci wa manzo Allah daga nan dukkan zuwa uquli suka ce to wannan an fara masa fenti da makomansa ne ya zamanto fiskansa yana haske ana ce mishi abu lahabin baban hasken fuska Allah ya ce saye su lanaran za ta menene lahabi ashe ebalastin ma aka manna mashi kafin me kafin ya to Allah raba mu da wannan hasken muna nufin hasken da muke nema wujuhun yawma izin nadira haske ta ni'ima wanda yake gwada ubangiji Allah ya sa a kai mu makoma ta ni'ima Allah ya sa mu dace fazuqul azaba sallah ce to tunda kafirci kuka zaba kuka bar musulunci to yanzu ku je dan sa a kai ku gidan zama fazuqul azaba ku je ku ci gaba da ɗanɗana ko ka ce ɗanɗasa duka a hausa ana kiran ɗanɗana ana kiran ɗanɗasa da haka duka ɗaya ne ku je ku ci gaba da ɗanɗanan azaba bima kuntum takfuruna saboda abin da kuka yi na fusata ni na zama wanku kafirai to akwai inda na gina domin wanda ya kafirci yanzu can za a kai ku dukkan ibadan da ɗan adam ya yi jama'ar musulmi inda ya zo Fati ya mutu wajen waje da imani to wannan ibada bai ƙara mar komai shi yasa dukkan muminai allazina amanu farko wa amilu salihati sun rayu ne cikin ɗar ɗar ɗar saboda tarkon shaidan mafi girma shine ya mai da mutum kafiri bayan kuma na da imani musamman yawmal mauti yawmal wafati dan adam in an fara tatsar ransa makoshinsa yakan bushe wasu ma akan ga alama har a fatan bakinsu iblis lokacin shi kuma dai zo dan nan ne far nan ne kugiyansa mafi girma in ya bari ka kece da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallama to fa shi kan kuma ka fi ƙarfinsa ya rasa ka har abada to sai zo da ruwa a tambula kofin gilashi mai rasuwa yana kallo ruwan yana rawa daidai da yadda mai kishi yake so ya ga ruwa sai ya tambaye shi a tuhibbu haza kana son wannan shi yasa wani suke ganga da mai mutuwa da su gina wani amsan da ba da su bane yake abinda ake da shi daban jawabin kuma daban to lokacin shi wannan babban la'anan ne bakon sharri na ƙarshe ya iso sai a dinga yi ana shuru in an ga ya faɗi abin da ba wai raddi mu masu masa magana ba atuhibbu hadha atuhibbu an tashraba hadha kana son wannan abin cikin tambulan din kana son baka ka sha mutum zai ce na'am ina so sai ce to zan baka amma an mau'idati akan wata alkawari guda ɗaya farko dai ba na sayarwa ba ne bila samanin bila nukodin lakin dan baka ne fi iwabi da musaya za ka mun kwadago ne sai in biya ka me kwadagon ce furuci za ka yi la'ilaha da ka faɗa in ka faɗi la'ilaha don ba kun san la'ilaha kalman kafirci ce abinda yake musulat da ita illallahu in an ce la'ilaha har Allah ma an kore ke mutum ya zama kafir illallahu shine ba da annafayi wal isbat la ila baka bautan wani Allah illallahu sai Allah nan na gaske to wannan shi ne kalma ta cika to iblis shi bayi son ka faɗi na ƙarshen ƙul la ila ka ce la ila to idan bawa yana cikin wadda fazuqul azaba bima kuntum takfuruna Allah ya kiyaye mu sai ya furta la ilaha yana furtawa iblis din da ruwan da gilashin duk kuma he- sai su bata wulan sai mutum ya mutu kafiri wannan ita kalmar ta rubuta musuluncin mutum ko ta shekara nawa ne ko karatu nawa yi ko jihadi ko sallah ko azumi ko ya fere naman jikinsa ya bayar sadaka ya zauna babu nama a jikinsa abinda ake ce ma haikal ko sikeleto saboda bin Allah wannan dai kalmar ta da shi a musulunci to yanzu ya mutu zai shiga fazukul azaba bima kuntum takfuruna jama'a duk rigiman da za a yi ka riƙe musuluncin ka bakin rai bakin fama in mutum bai mutu da musulunci ba musuluncin da ya gama bai masa amfani ba. da haka fazuqul azaba ku ɗanɗani azaba Allah sa ba mu ciki bima kuntum takfurun daga me daga abin da kuka zama kuna kafirce min akwai kafirci na aƙida akwai kafirci na kalma kalma mutum ya faɗi kalma ta da shi a musulunci shi bai sani ba yana ta ibada ana ta kan addini da shi sai ranar ɗaukar rai sai mala'iki ya ce ubangiji ya ce mu gaya maka yau tsakaninka da shi ba shamaki yau rabonka da musulunci shekara arba'in kuma ya ce mu gwada maka aikin da ma inda ka yi aikin sai a yi ma mutum wani abu kamar projecto sai a azumi a jawo bakinsa sai a ce to kashe kunne ka ji sai a ji kalmar da mutum ya faɗa wadda faɗanta fita a musulunci ne sai a ce to yau sanda kai kalmar nan zuwa yau shekara arba'in a samaniya a kafiri ake mu'amalantar kuma gashi ba a musulunta a ran shi za ka ce mutum ya kaffa kaffa da halshe dukkan gaɓoɓin jikinka ba mai hatsarin halshe shi sa shi kaɗai ne aka masa ƙyaure har guda biyu ƙyauren ƙashi ko ɗin sama da ƙasa ka ja ka rufe da kuma ɗin tsoka duk jikinka bayan da aka masa marfi biyu sai halshe saboda hatsarinsa wadda haka musamman a wannan lokaci manzo Allah ce Yahuda ba za su gushe ba suna mana tallan kafircinsu muna kwaikwayonsu hatta da da su yi zina da uwarsu sai an samu wanda ya ɗauka zina da uwa ci gaba ne tun da bai hude ya yi ke ce hatta da da su bullo da yayin ba su rayuwa a ɗaki ko a rijiya a hujuru dabbi ramin damo nan suke shiga ɗan adam shi ma ko dai kukkuje a ƙasansa shi ma sai ya shiga saboda sun burge shi ya miƙa musu wilayansu Allah ya mana tsari ya hana mu kwaikwayon Yahudu ya hana mu kwaikwayon Nasara kuma Allah Ubangiji ya sa ba ma cikin wannan zumra fa zuqul azaba bima kuntum takfuruna na'am
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
Allahu akbar dama ya ce yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh to an gaya mana masu bakaken fusaku me yasa aka fusata aka bakanta fusakunsu saboda kafircin da suka yi bayan da sun yi imani to yanzu kuma zai gaya mana wadda fuskansu ya haskaka wa amman ladhina biyaddat wujuhuhum wa'annan kuma wadda fusakunsu suka haskaka in ji ubangiji to su ba fazuqul azaba bima kuntum takfuruna bane Mm-mm. su in ji Allah fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Allah ka sa muna ciki in an ta da kiyama wadda fuskansu ya haskaka maza da mata to su makomansu rahamar ubangiji ce wadda kuma babu fita rahama ce wadda babu fita abin da ya sa ni'ima ta zama ni'ima shine in ta dawwama amma mutum na cikin ni'ima sai aka ce mata ka ni'iman nan to nan zuwa magariba da a cire ka to ya daina jin daɗinta tun daidai magariban ma yau wato ita da wamar a cikin ni'imar tana ƙara wa ni'imar ta zama abin ƙauna to wannan ya gwada kenan Allah zai yi ma wadda fusakunsu suka haskaka zai musu tanadi da wamamme fafi rahmatillahi su kam suna cikin rahamar Ubangiji hum su ɗin khaliduna fiha dawwamammu za su dawwama a ciki wato ila ma la nihayata lahu kenan babu wani ba irin kudin hayan duniya bane in ka biya na shekara kana kaman zaka huta da an yi falau an yi falau ta ce ka an zago januwari kai a zatanka da saura daga rannan kuma ka shiga zulumi ko za ka samu ka biya ko ba samu a biya ba da kai za a yi to amma aljanna komi a cikin aljanna sai Allah ce dawwamamme ne kuma kyauta ne gashi dawwamamme gashi kuma kyauta ne abin da aka ce saya za a yi ran da baka da kuɗi sai dai ka gani to shi aljannan aikin da bawa yayi da kuma falalan Allah da albarkan manzan Allah sassa to shi yasa ba a ce kai wa ka zauna shekara ɗari uku ko ɗari bakwai iya gwagwarin ibadun da kai yanzu kuma za a fidda kai a'a falala ta ce a sa ka ne dindin ‘yan aljanna daga duniya sun san duniya akwai ni'ima za'ila da ka ana kai mutum aljanna kawai sai ya ji ya damu yanzu wannan ɗan da aka ce ba mu nan fa ɗan uta saboda ya san wahala ba daɗi ana sa shi a wuta ce tuni ba ma azaban ba in an ce ba a fita ba kuma ya kenan wa'incan suna zulumin ko akwai fita sun shiga damuwa wa'innan suna zulumin ko ba fita su kuma sun shiga damuwa ubangiji Allah sai ya sa mala'iki ya zo da raguna guda biyu sai ya ɗaga ragon ya kira ‘yan aljanna dukkansu ƙarfin Allah da ƙudura sai ya sa sun kalli inda ya yi tsowa ɗin ce kun ga wannan kun san wannan menene mun sani ba mun gan shi dai kamar ragota wannan ba rago ba ne ubangijinmu ne ya halicci mutuwa in zo in nuna muku wannan mutuwa ita ta ɗaga ku daga duniya kuka zo yanzu ga ku a cikin aljanna to ku kallo nan sai ya yanka sai ce to yanzu shi ke na Allah ce a gaya muku alaman yanka wannan shine wa makum min habi makurajina ku ba za ku fita ba to yan aljanna sai su koma suna riƙe juna suna murna kaman yanzu ne suka shigo don dama zullumin shine kar a ce kuma akwai fita sai kuma ya ɗaga ɗaya ragon ta inda utace suke ya yi sowa ‘yan uta dole da ƙarfin Allah da ikon Allah sai sun ji sautin kuma he sun jiyo kun san wannan menene mun sani innahu lakabsu lakabsu ba rago bane mutuwa kenan daga mutuwa ne aka ɗauko ku daga gidajen duniya kuna rayuwa tsakanin mutanenku makwabtanku sarakaninku ‘yan uwanku yanzu gashi kun zo nan to wannan ɗin ku kalla ya su kalla sai ya sa wuƙa ya yanka sai ce to alaman yanka wannan ya ce a gaya muku duk azaban da kuke cikin nan na dindindin to sai su koma da ihu da zafi kaman sannan ne ma aka fara musu azab kenan mai ɗan wuta yake tsoro dawwama mai aljanna ke tsoro ƙarewan zama yanzu kowa an warkar da shi an warkar da shi na wuta yanzu ne ya ji takaicin da tun saka wutan bai ji takaicin ba kamar yanzu ɗan aljanna yanzu ne ya kawo kan tamamin ni'imati yanzu ne ya san kawai kome ya yi tun da ma ba za a fita ba an shigo ke jama'ar musulmi saboda sharrin uta da ɗan uta zai ji da kunnensa daga mala'ikin uta maliku ya ce Ubangiji ya aika ƙasan da ka rayu an je an ƙididdike ƙwayan turɓayan ƙasan da ka rayu an samu ƙwayan turɓayan ya tashi jimla ƙwaya kaza ne ubangiji ya ce to in zo in maka albishir yau in ka shekara dubu a nan to za a ɗauki ƙwayan ƙura ba tsakuwa ba gafarta malam ƙwayan ƙura ɗaya za a ɗaga in ka kuma wata dubun za a ɗaga ran da duk ƙwayan ƙuran ƙasan da ka ya ƙare za ka bar nan ɗan kusa zai ji daɗi a rannan saboda akwai abin da ake ce ma nihayatul azabi inna lillahi ƙura ba tsakuwa ba malam ƙura ba bulok ɗin gidansa ba ƙura turɓaya da za ka ji hannunka da ruwa kamar na ƙasa ka ɗaga in an ce maka adadin ƙuran kafata mala adadin na da yawa to amma ai an ce dai zara ba ta barin dan afan a tashi yajin da zo kan ƙura na ƙarshe haka sai ya fara jin akwai ran da za su bar to Allah nisanta mu da azaba bana abin da muka tsara za mu ci gaba tattaunawa shine za mu ɗauki goma nan ta farko in mun yi tafsiri za mu shiga maganan ulumul ƙur'ani ne ulumul ƙur'ani abin da ya ɗauke mu ga wannan gabar ana ta kan rayuwa ba a da wato la'akari a itibari da wannan gawurtaccen littafi wanda ubangiji ya zaɓe mu mu ne kaɗai al'umman da aka ba wa ƙur'ani kuma makantanmu da kurumtanmu da kawaitanmu barin wannan littafin na da alaƙa da ba a gaggaya mana wa'yansu asararu wa'yansu gawamidu na ulumil ƙur'ani to al'umma musulmi tusar da Allah Ubangiji ya ƙagi kasantattu ya fara aiko manzanni ba wani manzo da ya zo da risalar da ta kai risalar da ma'aiki sai durwara kan zulbaraya salsallama ya zo da ka iya rantsuwa da Allah duk al'umman da suka wuce ba mai iliminka don ba wadda aka ba ma littafin da ya zo da ulumal awwalina wal akirina sai kai wannan littafi a ƙoƙarin littafin ya zo gare mu sai da mala'iki shugaban mala'iku jibrilu sahibul wahayil amin ya zo wannan duniyar abinda ake ce ma alhubudu wasu udu sun malhubudu wasu ud sai da yi wannan zigzag ɗin sai da aka zauna a makarantar karanta ƙur'ani daga ikira'an nan ta garu hira zuwa sauƙansa na ƙarshe ko a arfa ko a ɗakin ummuna aisha allah ƙara mata yadda sai da aka zauna sau dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu babu wani littafi a duniya wadda jibilin zo ma annabi wani wannan adadin babu shi wani manzon ma zuwa goma jilo ya masa zuwa sau goma an gama amma saboda girman ƙur'ani da girman annabin da aka ba shi ƙur'ani sai da ya zo sau dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wani ƙur'anin nan da yake hannuna da hannunka ya zama yadda muke rike da shi mai suna situna a hazaban wato hizibi sittu kuma wannan littafin wannan littafin shine ƙarshen aikan ubangiji zuwa ga halittu halara ba da ta sake turo wani aikake da shari'a ku yi kaza ko kar ku yi kaza daga wannan ƙur'anin an rufe malam duk abin da daga shi ba wani in ka samu ka rike shi gamgam na abu ne daga shi babu bayan shi babu ya kamata ka rike shi sako-sako amma in kana da su da yawa ba sai ka yi wasa da na farko amma an ce maka shi ne tak aikan Allah na ƙarshe ba za a sake aiko jibrilu alaihissalam ya kawo ya ce in ji Allah ba za a sake daga ƙur'anin nan an gama mamu da ku aka kawo wannan arziki wannan littafi alƙur'ani ilman da ke ciki harafin da yake ciki in ji imamu ɗabarani abul ƙasim a ɗabarani wanda ya shiga kabari hijira shekara 360 daidai ya ce sai na umaru ya ce alƙur'anu alfu alfi harfin wasab'atun wa ishiruna alfa harfin harafin ƙur'ani dubu sau dubu kaga an sami miliyan ɗaya da dubu ishirin da dubu bakwai kuma ya ce marfu'i ne hadisin bi ma'ana ba istihadi ta malamai ba ne sahabiya wahayu minallahi ne daga bakin da ba a gyara wa karatu ne ya koyar da sayyidina umaru kenan ko kaga harukofin nan allah tamami ko ka ga ba su kai ba to ka sani dama idonka da idon wani ganin ba ɗaya ba ne abin duk da baka gani ba wani ya gani to balle ma maluma a zaure sun ce mana in aka kunci harufofin da aka mashadda al'aharuful mushaddada aka kukunce adadin zai fito abin da muke nufi dole ne mu gaskata manzo ko ka kirga baka samu adadin haka bane to saninka ne da alƙur'ani ya yi kaɗan saboda sai na abbakar shi ɗayansa da ba shi aka ba ƙur'ani ba ya ce a suran baƙara ya ga umarni waje dubu ya ga hani waje dubu ya ga albishir sau dubu ya ga ƙissa sau dubu ga baƙar agonka ciro dubu dubun kai baƙaransa ita ce baƙaranka aya 285 a karatu mu mu a karatu ɗan ɗariƙan nafi'ul madani ne hijira shekara 169 ba duniya ɗaliban imamu warshu bakaran nan ta hannunka ita ce ta sai na umaru amma a cikin ta sai na bakar amma ya ce ya ga an masa hani hani a waje dubu ayan fa 285 ne ko 300 ba ta kai ba ya ga hani dubu ya ga umarni dubu albishir dubu labari dubu ah ashe kenan wannan idon naka ba ina sana bakar ba abin da hali ke gwadawa dai mala bakar ya yi siginal muntotinmu sun yi in allah da gobe in allah da za mu koma abin nan ɗinmu minti talatin tafsiri minti talatin kuma ulumul qur'ani allah kuma ya mana jagora muna da tambaya ne to to Mm. Mm. آمين mm. آمين Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
ولا تجعل ولا تجعلنا مصاب بالغرور اذا نجحنا ولا بالياس اذا فشلنا بل الزمنا دائما ان البدل منكم الى النجاه والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
alhamdulillah rabbil alamin jama'a musulmi an ji wannan larabci kuma alhamdulillah rabbil alamina alif ɗari tara da tamanin da bakwai da nake kano na tafi almajiranci duk inda malamina Sheikh Dr. Umar Sani fage zai yi lecture ba manta ba da wannan yake yake gabatarwa to amma fasarar zai kai gobe ku yi haƙuri saboda kar a cuci jimlolin kar a yi ma jimlolin cin murucin kumurci man ɗayaro ya kamata a yi cin kiɗin ƙosashe ɓawon daban ƙayan daban kan daban laikai mu gobe shi gaskiya Allah maka albarka mun gode a cikin addu'an da za mu yi yanzu ɗaya daga cikin 'yan kwamitin wannan zawiya kuma ɗaga malami na shek aliyu tsafi rahimahullahu shek malam fatu ya ce shek ado musa ta fawo alewa babanmu da na'ibina na matsalaci aran malam buhari ya ce a yau ɗin nan yana an karar da mu su fara shiga addu'an yau kuma sai na ga cewa ya an karar da mu abu mai amfani mun gode sallu ala nabil ne haka yau haka ne bayan allah da suka daddafa aina manta ma tsayuwan 'yan kwamitin nan allah saka musu da alkhairi sun ba da lokacinsu sun ɗauki dukiyar sun saka mai a baburansu sun yi ta kan zirga-zirga har aka samu nasarorin da yanzu ɗin nan muka lissafa a baya muna cewa a madadin masu jin tafsiri 'yan kwamiti Allah ya muku albarka Allah saka muku da gidan aljanna bayan Allah da suka ta taimaka sun ce suna roƙo mu sa su a addu'a to muka ce addu'ansu a gunmu ya zamanto alal wujubil mustamirri ne domin wanda ya ce ƙura'ani a wajensa wani abu ne har ma ga dukiyarsa don ajiyar da al'umma ai ba sai ya roƙi addu'a ba muna cewa Allah Ubangiji ya saka musu da aljanna wadda kuma muke sauraron su bisa alƙawarorin da suka yi muna fata su ma Allah sa suna da rabo kuma Allah Ubangiji ya sa mu dace sallu ala nabil karim اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أستغفر الله العلي العظيم أستغفر الله العلي العظيم أستغفر الله العلي العظيم قل هو الله شاء ديا أكرم فرقو Allah Ubangiji ya nawara kushewan babanmu Shehu Malam Ado Musa Tafawa Balewa Allah Ubangiji ya sa tuni ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu hada Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ubangiji Allah ka ji kansa Allah ubangiji ka yafe shi Allah ka ji aran ma malam Muhammadu Bukhari Allah ubangiji ka yafe shi ladaina na masallaci malam Babarabo Allah shi ma bai da rai wannan azumi Allah ka yafe mishi ga sauran dukkan magabatan mu maza da mata Allah ya musu gafara mu ma Allah sa mu cika da imani Fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين